وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين bayan haka mai martaba sarkin garki da sauran manyan baki da suka sharafa wannan majalisa ta majalisa ta ƙungiyar jama'a za su bidiyo ta mutu suna ta ƙasa baki daya da sheik dr muhammad kabiru haruna gombe yake gabatar da tafsiri a madadin ƙungiya ta ƙasa baki daya yana mana gaisuwan addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya tara mu a wannan yammaci mai albarka domin wuce wannan tafsir ina addu'a yadda muka saurari karatun tafsiri aka jiyar da mu alkur'ani da fassararsa tun daga farkon ramadan har zuwa wannan lokaci mai albarka ina addu'a Allah ya karba amin Allah ya saka wa Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Hannu Auna Gombe da alkhairi amin babban sakataren janar ya cancanci a yi mishi addu'a ta musamman. Wannan gwagwarmaya da ƙoƙarin nuna wa mutane sunna da rigingimu tsakanin sunna da bida da waɗansu wanda suka sanya rigar musulunci, amma riga suka saka dama ba musulmai ba ne. Ƙur'ani ya riga ya gwada mana, shi yasa sotul bakara in ka ɗauke shi. da Allah ya tashi magana akan masu imani sai magana akan ayoyi takaitattu da an karanta za ka gani da aka tashi magana akan kafirai sai aka yi magana akan kafirai da ayoyi takaitattu za ka iya gane su amma da aka tashi magana akan munafukai sai da aka faɗaɗa bayani aka ringa faɗaɗa bayani bayanin ya yi tsawo har ma aka ringa fitowa da wasu siffofi da za a yi gane shi domin saboda mutane ne maradu alal nifa sun kwai wurin yin munafurci an rama ayoyin nan na farko ka ciyar da musu ko da ban fassara su gudun mutane su gane bismillahir rahmanir rahim
وَلَنَ نَشْمَعَ أَلِفَ لامين سورة المؤمنين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء كن عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم manyan mutane ma wurin marafuci da kiribanci ya suke manyan kiribanci
آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يدعون الله والذين آمنوا يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون suke yaudara sai Allah ya ce ya suke قلوبهم مرض har yanzu da su ne فزادهم الله مرضا
ina ne masaukin su
ولهم أليم بما كانوا har يكذبون yanzu ba tare da su ba da rabu وإذا قيل لهم لا تفسدوا بالأرض قالوا إنما نحن مصلحون ka suke cewa Allah yake yi
إنهم هم المفسدون ya ولكن لا يشعرون har yanzu fa ba ga da su ba وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ya ya قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء su ne da har yanzu ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون har yanzu ba zama da su ba da rabu
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا
su ne da har yanzu muna bukai وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إلا معكم إنما نحن مستهزئون Allah ya sahatu bihi الله يستهزئ بهم ويمدهم في
to ai طغيانهم ma
يعمهون har sura sukutun Allah ya sanya sunan su ciki suratul munafiqun to saboda haka a sai kenan suna nan da sifofi iri iri suna da wuyan gane sosai wato an yi wani commission of inquiry a Nigeria 1984 lokacin da aka yi rikicin mai tasiri 1984 rikicin mai tasiri amma a Yola- a yola wanda Musa Makanike ya jagoranta wanda justice ba mari fansi ya yanke mishi hukuncin kisa amma ba a san sunan shi musa makanika za ka ɗauka musulmi ne a ƙarshe ran da ake yanke hukuncin sai sunan sai fito na gaskiya alayas musa makaniki ba musulmi ba ne amma ya zauna cikin musulmai sai da aka kashe mutum ɗaya ne mutum dubu uku a yau da 1984 ku je ku duba kwamishinan of inquiry ne ya faru saboda haka haka suke su shigo cikin al'umma su cutar da al'umma munafukai ne su zo da sunan musulmi su cutar da musulmai saboda haka wannan haskawar da malam kabiru gombe yake yi don al'umma su ƙara gane yadda suke mu ba za mu ce gwamnati ta yi commission of inquiry ba amma mu mun yi declaring state of emergency na alƙur'ani da sunna sai an haska wa duniya kowa ya gane dan banza ne Allah yanzu yanzu kun gane ko ku gane domin duk wanda zai ce zai sauke manzon Allah daga kan kujerarsa ya hau shi ya hau yayin matsayin sa Allah ne fa ya aiko manzon Allah sai da ya ce huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ya ya وكفى بالله شهيد رسول الله
huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Allah shine ya aiko da shari'a da addini na gaskiya يظهره don ya rinjaya da wannan addini akan dukkan addini ko da mace kai ba sa su وبالله شهيدا kuma Allah ya shaida Allah ya tabbatar da cewa Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad manzon Allah saboda haka wannan matakai da ka dauka kalmomin da duk kai amfani da shi ba kama ya sauki ba duk abin da ka gara akai tayi daidai domin na taɓa manzon Allah babu sauki kuma duk abin da kai sai mala'ikun wasu sai gaya maka amma da mu ne gaba da kake a madadin shugaba kake a madadin shirya ko musa da kake na a madadin yan uwa na yan ijaz saboda haka mu ne waɗanda muka fi kowa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ba su zama ana zuwa da kai saboda haka Allah ya maka albarka Allah ya kare mana kai yan uwa muna ƙara godiya da irin wannan haskakawa ga Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe da ya ta dauraya. Wannan fada bai kare ba. saboda ka dauraya ake sannan kuma bayan sallah za ku jima me za a yi. Wata suna da zai fito ba dauraya ba. Saboda ka sai ran da suka daina. In ba su daina ba ba za mu daina. Kai ko sun daina ba za mu daina ba don waɗansu shegun za su taso. Dole a ƙara haskawa a ƙara haskawa a noma su gwamnati ya rage nata mu dai muna yin abin da ke shine namu shine mu haska ba za mu bari a taɓa matsayin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mu ba da kariya da manzon Allah mu ba da kariya da wannan addini na musulunci ina addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka kuma ya saka mu sarki kuma wannan karatun in ba ku ba za a samu kwarin gwiwa ba Ƙwarai.
ku ma da kuke zuwa ku saura Allah ya saka alkhairi domin idan ma na kabiru zai zauna nan daga shi sai Allah rama Ahmad Suleiman ya ja baki ya ja baki a samu ba kowa haka ai ba ba kasashi ko akwai ba sai ya koma kamar irin lokacin corona Allah ka kare mana mana duk muna cikin daki amma ba mu da wa'azi ba saboda haka a sai kenan abubuwa da ake kai abu ne masu muhimmanci wanda ya kamata mu kara gorewa mu kara sanya albarka mu yi fatan alkhairi yan uwa musulmai duk wannan dangantaka ta mu babu abin da ya haɗa mu banda musulunci Ya.
musulunci addini ne da yake kore kabilanci Mm.
ya kore dukkan damuwa Allah ya aiko da wani kalma guda Mhm.
wanda kalman ne hada tsakanin annabawa Allah ya aiko da wani kalma guda wanda kalman nan ita ce ta hada tsakanin mu har da mala'iku Na.
wannan kalma ita ce ta hada tsakanin mu har da aljanu da ba mu kallon su domin cikin su akwai musulmi akwai waɗanda ba su yi imani ba.
Mhm.
wannan kalma ne ta raba mutanen duniya aka samu kafiri aka samu musulmi wannan kalma na da tsada Mm.
duk wanda ya taɓa wannan kalma dole mu tashi mu tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kansa da Allah ya turo shi shine fiyayyen halitta shine annabi na ƙarshe ya fi kowa daraja amma sai Allah ya ce wala ta uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik ya ya Allah ya ce hakika an yi wahayi zuwa gare ka an yi wa waɗanda suke gabanin ka wallahi in kai shirka in annabi ya shirka Allah ya ce zai lalata aikinsa gaba ɗaya kenan annabi sai ya tsaya akan tauhidi tauhidin ya karanta annabawa da suka zo kafin shi tauhidi suka karanta Mm.
duk annabin da ya zo ya karanta da tauhidi da tsoron Allah da suka gabata al'umma su da suka karyata su sai Allah ya ce sun karyata annabawan gaba ɗaya Mm.
kazzabar qawmu nuhin mursalin
Thank you.
إذ قال لهم me yace musu eh sai ce fattakullah to haka annabawan suka rika biyowa baya duk wani annabi in al'umma suka karyata shi ba shi kadai suka karyata ba annabawan Allah duk gaba da suka karyata saboda sun zo da akan tauhidi to wannan tauhidi shi ya hada mu dalilin wannan tauhidi muke kan ainihin wato wannan addini na musulunci muke tare da ku muke nuna kauna duk wanda ya taba tauhidi sai inda karfin mu ya kare Na.
saboda haka tauhidin nan shi ne zamu koma zuwa ga Allah da shi dalilin sa mu samu gidan aljanna Allah ka ba mu aljanna ina addu'a Allah ya muku albarka Amin.
duk da haka dalilin wannan kalma na tauhidi da ya hada mu sai ya zama to mun fita program na tausaya wa marayu marayun nan ina so in tabbatar wa duniya cewa marayun ba ɗan ɗan izala bane kawai marayun kowa da kowa ne akwai ɗan ɗari a ciki akwai ɗan ɗan waɗanda ɗan ma ba ruwan Mm.
amma ƙungiya ta ce za ta tausaya wa maraya saboda annabi ya ce a tausaya wa maraya wannan majalisi kawai yanzu da kuka saurara sai da aka tallafa wa marayu da sama da kuɗi naira miliyan tamanin a nan wannan majalisa Allah ya saka muku rafai Amin.
kuma a Najeriya gaba ɗaya a yanzu samfur da muka ɗauko Mm.
a yau da ake rufe wannan tafsiri an ciyar da marayu a jihohi daban-daban daga nan Abuja marayu dubu biyar da ɗari bakwai.
Allah.
Adamawa marayu dubu hudu da ɗari uku da ashirin da bakwai.
Na.
Gombe marayu dubu goma sha bakwai da Allah.
ɗari biyar da ashirin da bakwai. Yobe dubu ashirin da uku da ɗari biyar da arba'in da shida. Kogi marayu dubu uku da ɗari biyu da ashirin. Oshun marayu ɗari hudu da ashirin da biyar.
Allah.
Total ba a gama ba yanzu ake kai mun samu marayu dubu ɗari da tamanin da biyar da ɗari takwas da hamsin da biyar.
Allah.
wanda wannan kungiya ta tallafa za mu samu sauran cikakken rahoto bayan azumin Allah ya yarda kenan ba a faɗa mana adadin kuɗi ba wannan adadin marayu ne kawai wanda a nan kun ga an kashe sama da miliyan tamanin to bari in gaya miki akwai jihar yobe wanda mutum guda AYN mai kifi Allah ya saka miki alkhairi sai da ya ba wa ƙungiya ta izala don a kula da marayu naira miliyan saba'in da biyar Allah ya saka mu zamfai. Amin. Ya saki ba wa sauran ƙungiyoyi naira miliyan saba'in da biyar. Ma'ana ya kashe don a raya wa marayu a taimaka musu miliyan ɗari da hamsin. A jihar Adamawa inda muka zauna muka yi tafsiri, ya zuwa yau an samu kusan naira miliyan hamsin da takwas. Waɗanda aka tallafa wa ainihin wato marayu. A jihar Kebbi kun ga an tallafa wa marayu dubu talatin da bakwai idan ka ɗauki alayyar lokal gannan kawai an samu kusan miliyan goma sha bakwai daga lokal gannan kwara ɗaya ya idan ka haɗa sauran baki ɗaya saboda haka wannan ƙungiya ta ba da tallafi ta ko'ina idan ka ɗauki ɗaya daga cikin jarumai waɗanda kuma shi Allah kaɗai ya san tirelolin shinkafa da masara da suga da makaroni da ya bayar shi ne marafan sakwato abdulaziz yari Allah ya saka mu da alkhairi ya ba da gudumawa a jihohi daban-daban don a tallafa ina fata waɗanda suka sanya naira ɗari ɗari biyar biyar dubu ɗaya ɗaya za a ɗauki matakin waɗannan iyaye na marayu a yi empower ɗinsu ya zamanto an koya masa sana'a da shekara mai zuwa wasu da yawa daga cikinsu sun fita layin maranci uwar tana iya kulawa da ƴaƴanta gurgurdon abin da aka samu za a iya daura shi idan muka tsaya muka ci gaba da irin wannan za a samu sauki cikin al'umma baki daya ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya da sauran mawadata su gane irin gudumawa da kungiyar izala take bayarwa wurin tallafawa kashe talauci da raɗaɗinsa da kuma tausayawa masu rauni waɗannan marayun Allah kaɗai san yadda aka sanya musu murna da farin ciki saboda abin da aka yi musu. Na sha ba ku misali wani shekara Sheikh Kabir Gombe na tafsiri a yau tare da aka tausaya marayu. Kayan da aka yi wa maraya a wannan shekara akwai marayan da kayan da aka yi shi ya fi kayan da aka yi wa ɗaya da uban su yake raye. Za a je sallar Idi wanda uban sa kiraye ya ga wanda muka yi mishi kaya na marayu ce kai abokina kayan nan ya maka kyau. wa ya dinga maka yace ne ka san babana ya rasu kungiyar izala ce ta yi mini wannan kayan na kun san abin da ya rubuce yace Allah ya sa shekara na zuwa babana ya mutu kungiyar izala ne ma ta yi mini wannan kayan da ce kuka ce Allah ya raya baban ka ya ba shi har da zai kula da kenan murna da farin cikin Allah kadai san abin ne za ka sarku gaji da irin wannan tallafawa da irin wannan taimako da kuke yi babu shakka gudumawa ce muke bayarwa domin kasar mu ta zauna lafiya ina fata mu yi amfani da wannan lokaci mu yi wa Najeriya addu'a. Najeriya na bukatan addu'a don samun zaman lafiya. Najeriya na bukatan kusan samun kwanciyar hankali. Wurare da yawa akwai insecurity. Ana zuba da jinin al'ummar musulmi muna roƙon Allah Allah ya kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Allah ya tsare jinin musulmi duk inda suke. Abin da ke faruwa a gabas ta tsakiya na kashe musulmai ɗaruruwa dubbai wannan yaƙi shi ma Allah ya kawo sauƙinsa. Mu yi amfani da wannan watan na Ramadan mu roƙi Allah ya kawo mana sauƙi. Shugabanninmu da Allah ka ɗaura a matsayin jagorori Allah karka ba su zalunce mu. Mu yi ta addu'a Allah ya shirya mana da su. Za a shiga siyasa. Mu roƙi addu'a Allah ya zaɓa mana shugabanni na ƙwarai a dukkan matakai. Wannan dama ce da Allah ya bamu a irin wannan lokaci mai albarka. watan azumin Ramadan muna goma na ƙarshe ranar Juma'a bayan sallar la'asar lokacin da manzo Allah ya ce akwai wata sa'a da in bawan Allah ya dace da irin wannan sa'a za a ansa mishi addu'arsa ya Allah muna kama kafa da irin wannan lokaci Allah ka sa mu dace da wannan sa'a Allah ka karbi addu'o'in dukkan ƴan uwa da suka zo daga jihohi daban-daban waɗanda suka rufe tafsirinsu waɗanda suka zo sauraron tafsiri ya kamata ce mun ba ku dama kun faɗi ko da kalma sai ɗaya na sanya albarka amma ku lura ba ku ina ba ku haƙuri wannan kalmomi da muka yi mun yi a madadin ina fata Allah ya saka muku da sai inda kuka je kuka yi mana wani kuka karantar Allah ya ba ku ladan abin da kuka yi abin da kuka yi daidai Allah ya sa an dace kuma Allah ya ba da lada inda kuka samu kuskure Allah ya gafarta muku ya gafarta mana baki daya mai mataba sarki mun gode da samun wannan dama da zuwa ka zauna tare da mu ka sharrafa mu ka mana abin da ya kamata Allah ya tsare maka mulkin Allah ya maka albarka cikin jagorancin Allah ya sa a gama lafiya Allah ya kara ma shekaru mai yawa a kan wannan kujera ya ba ka iko yin adalci malam kabiru ya ce in ma shekarun ya kare a ɗaya kaman guda saba'in a tara maka mai mazaba ya ce amin kuma mun ce amin Allah sai ya zaka Allah sai ya barka saboda haka dukkan yan uwa muna addu'a zamu ne Allah rama Ahmad Suleiman ya yi mana addu'a ta musamman ga duk wanda ya zo wannan taro tun daga farko da duk wanda suka halarci wannan karatu tun daga farko har zuwa wannan lokaci kowa da ɗaiɗaikun bukatarsa Allah ya fi masa bukatar kowa kuma Allah yana da abin da zai biya kowa ba tare da ya rage Allah da komai ba Allah muna kamo kafa wayannan bukatu namu da na al'umman da wanda suka nemi a musu addu'a da wanda ma ba su nema ba muka ce za mu yi musu da wanda muka tuna da wanda ba mu tuna ba Allah ya ji musu Allah ya biya wa kowa bukatarsa muna hanya za mu tafi umra daga ni har sakatare janar tare da sauran tawagan Allah rahma mana ina addu'a Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya ya sa mu je lafiya mu dawo lafiya mu same ku lafiya mu taya ku addu'a ku taya mu addu'a Allah ya harsa mana Allah kuma ya sanya albarka ana rama a cika mana da addu'a Allah ya sanya albarka akwai wanda suka ce suna neman karin aure suna neman a musu addu'a Allah ya ba su ikon kara amma suna kawo matsala da iyalansu Allah ya ba wa iyalan hakuri su samu damar yin wannan aure ba tare da iyalan su samu damuwa amin ya rabu duk wata wadda ta ba da dama Allah ya taimake ta sallu ala nabiyil karim
يا حي يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله تكاوى من دكا الخير كاري من دكا شري تسامو كما الدنيا لا يا الله من روبانك من توصلي دم القرآن يا من بكاتم الخير دم في روبانك بكاتم الخير دم روكي تبع الله تحرم تعمنا شوطن دم كيني من ترنك الله تقريم شر دم من مدري الله ka ka same mu da shi. Ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da Al-Qur'ani. Muna tawassuli da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Ka ba mu zaman lafiya a Najeriya. Laifuffukan da muka yi masa ka jarjo mu da halin da muke ciki musamman a arewacin Najeriya Allah mun tuba ka yafe mana kuma ka yaye mana. Allah mun tuba ka yafe mana kuma ka yaye mana. Allah mun tuba ka yafe mana kuma ka yaye mana. Ka kama hannun shugabanninmu na siyasa zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi. Ka tsare su ka kare su daga abin da ba su so ba ka yarda da shi. Ya Allah muna roƙonka ka tsare mu daga ba- faɗawa hannun waɗanda ba sa tausayin mu saboda zunubanmu. Ya Allah muna roƙonka muna tawassuli da Alƙur'ani. Allah ka kama hannun mai girma shugabanmu. Dr. Abdullahi Balalo zuwa ga abin da kake so kake yarda da shi. Ka tsare shi ka kare shi daga abin da ba su so ba ka yarda da shi. Ka ƙara masa lafiya da zama lafiya. Da abin da ka sani shine burinsa a du- a duniya da lahira ba abin da ba ka da shi Allah ka ba shi. Da abin da yake ke tsoro a duniya da lahira na sharri ba abin da suka ka Allah ka tsare shi. Allah ka ƙara shekarunsa yawa da albarka. da lafiya da kyawawan ayyuka da za su sa ka ka yarda da shi ya Allah abin da gaba na arziki ka tara masa yawa da albarka ya Allah dukkan mu bayan ka ne amma ka kuma yi mana addu'a mu duka sai na fara yi wa malami na addu'a tukuna Allah Ubangiji ka kama hannun malam Kabiru Gombe Dr. Har- Kabiru Haruna Gombe zuwa ga shi gaba a kowane fanni na rayuwarsa Allah ka tsare mana shi ka tsare mana rayuwarsa. Amin. Allah ka tsare mana shi ka tsare mana rayuwarsa. Amin. Kuma tsare mana mutuncinsa. Amin. Ka ƙara masa lafiya da zama lafiya. Kudin nan da ka bashi Allah ka ƙara musu yawa da albarka. Shekarun da ka bashi Allah ka ƙara musu yawa ka cika su da kyawawan ayyuka da lafiya da imani. Allah Ubangiji da mu da shi da shugaban namu da dukkan mu da muka taru ana Allah ya hada mu a jannatul firdaus al-a'la yawmal qiyamah Allah ya hada mu a cikin jannatul firdaus al-a'la muna yi wa iyayenmu addu'a waɗanda a sababin su ne muka zo duniya kuma su suka aiko da mu suka ce mu zo mu nemi mu zo mu nemi karatu ya Allah ka lullufe su da rahama Allah da abin da suka maka na laifi ka yafe musu ka sa su aljanna ba domin halayenmu ko halayen su ba amma don rahamar ka tafi komai yawa Allah rahaman ta ka tafi komai yawa muna roƙonka saboda ita ka ba wa iyayenmu aljannar da dosu la'ala kuma ka haɗa mu da su a cikin aljannar albarkar alƙur'ani ya Allah duka mu bayan ka ne kowa na da bukatu iri iri zuwa gare ka ka san bukatar kowa duk abin da muke nema ba abin da baka da shi kuma baka da ruwa Allah ka ba mu karka mana ruwa dama sifa ka ba mu ruwa a ciki Allah ka ba mu duk abin da muke tsoro kuma Allah ba abin da ya shiga sun ka tsare mu ya Allah ka tsare mu albarkar alƙur'ani أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الضراع ليغيظ بهم الكفار واعلموا الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم إنك اللهم أنت أحق من ذكرت وأحق من حبجت وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوفق من أعطى اللهم أنت أحق من ذكرت وأحق من عبدت وأنصر من ابتغيت وأرأق من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأق من ملك وأجود من سئل وأنصح من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد الذي لا ند لك كل شيء هالك إلا وجهك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حكيم قلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك حاليا الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت الدين ما شرعت والأمر ما قضيت الخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم نسأل اللهم بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وبكل حق هو لك وبحق السائلين عليك أن تقضي حوائجنا كلها طبقها وجلها علانيتها وسرها ما سألناك منها وما لم نسأل ونسألك اللهم غفرانهم فيه ونسألك اللهم غفران ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها خطئها وحمدها واستغفرناك منها ولم نستغفر وأن تأخذ بيد رئيس جماعة إزالة البدعة وإقامة السنة إلى كل ما تحب وترضى وتعصمه من كل ما لا تحب ولا ترضى يا رب العالمين وأن تجعل بلدنا نيجيريا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين وأن تعز الإسلام والمسلمين وتذل الشرك والمشركين وتدمر أعداء الدين وتنصر عبادك الموحدين وأن تغفر لنا ولوالدنا وترحمنا وترحمهم كما ربنا صغارا وتجعل الجنة الفردوس الأعلى متقلبهم ومثواهم يا رب العالمين وأن تصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين